arba'in da biyu wanda yake ya daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatun a wannan littafi cikin daurin da muke na alkitabu zuhud dan biyar ko? to an ce za mu tashi harafin dot to darasi ne shida? to Allah ya samu mu dace harfi dot wa aslul hazmi an tadha wa tumsi wa rabbuka an kafil halati radi wa an ta'ta dhabi takhlis rushda fa inna ar-rushda min khairin tiyadi wada anka alladhi yughwi wa yurdi wa yurithu la huznin wartimadi وخذ بالليل, وخذ بالليل حظا, حظا النفس وترد عن العينين محبوب الجباد وإذا ألا منيني منيني همة شين سيتي وأصل الحزم أصل همة أصل همة an tadhako shine ka shigo cikin lokacin hansi wa tumsi kuma ka shiga cikin lokacin maraice wa rabbuka radin anka ko kuma fil hawa fil halati cikin kowane hali wa rabbuka radin anka alhanin ubangijinka na mai yarda da kai ma'ana himma azamci shine ka wayi gari har zuwa maraice cikin aikata ayyukan da Allah zai yadda da kai da dare da rana kawai Allah yadda da kai shine himma shine kwaru kwazo mun bance wannan ko to radin din nan ismul fa'il ne na radiya ko ko dai ce radin wanda ke shine fi shahara kamar yadda Allah yake cewa faqad ma anta qadin ka gani fi'il madin jamil kuma ka iya tabbatar da yawon din to shine sai zo da shi da yawon din a wallan luga din kun san wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanad kaga shi ibn kafir yawm at-tanadi ومن يضلل الله فما له من هاد ابن كثير فما له من هادي to kana da wajahi guda biyu kabirul muta'ali kabirul muta'al Allah ka samu dace kenan ashe himma shine ka zanto a kodon lokaci kana cikin yardan Allah Allah yana mai yarda da kai Allah ka yarda da mu wa anta atada bit takhlis bit takhlidi rushdan haka ne ko wa anta atada rushdan bitakhliti ko kuma anta atada sannan kuma ka gauraya bitakhlidi da cakudawa rushdan shiriya ma'ana wa anta atada ka kuma musanya dukkan aikin barna da saban Allah ka musanya shi da mene rushdan dukkan wani saban Allah da kake yi ka bari sai ka musanya saban Allah nan da mene rushdan neman shiriya daga Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata daidai ta hanyar aikata abinda Allah da manzo suke so yin musu biyayya da makamancin haka fa innar rushda saboda shari'a min khairi itiyadi yana daga cikin mafi alherin abinda mutum zai musanya wani abu da shi zai musanya shi zai musanya wani abu da shi shari'a ka wayi gari ubangijinka na son ka yana kaunin ka yana yarda da kai haka nan ma ka yi yammaci ka yi dare a kodin lokaci Allah na yarda da kai wannan shine himma shine kwazo shine abin da ake so sannan kuma ka zanto ka musanya dukkan barna da kake yi ka musanya shi da rishidan neman shirya daga Allah neman a aikin alheri aikin aikata aikin alheri wanda Allah subhanahu ta'ala zai saka cikin shiryayyu wada an kallazi yugwi wa yurdi wada wada illazi yugwi kabar abin da ke yugwi kabar dukkan abin da ke yugwi yake mene yake batarwa wa yurdi kuma yake halakarwa an ka kabar kabar shi ma'ana dukkan abin da zai sa ka bace ko kuma ka halaka na'am to ka bar shi wa yurfitu la huznin kuma abin da yake zai gadar da bakin ciki mai tsawo ai al huznu tawil ne min babi zabata sifa ilal mawsuf wartimadin kabar abin da yake zai saka cikin irtimad shi ma nadama dai har ila yau dukkan abin da zai sa ka fada cikin bata da halaka ka bar shi abin da yake zai gadon maka da bakin ciki mai tsawo da kuma mene da kuma nadama duka basu mun gane ko a nan kalmar yurdi halaka ne shi ma zalikum zalikum zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum ay ahlakakum fa asbahtum min al-khasirin ko masha Allah na'am madalla wa ma yuguni anhu maluhu idza taradda wattaba'a hawahu watarda Allah kare mu ga kalman nan na hmm? eh wala tashabil wala tashabil arda fatarda masha Allah domin suka ji suka ji kaman an ce ne wala tasabil arda fatar da ba kasa ba yawwa barakallahu fikum wa khudh bil layli wa khudh hazzan nafsi yi kokari ka riki raban ranka bil layli cikin dare kai ta kiyamul layli kai ta istighfari wallahi kai abun mamaki kuma galibi yanzu duk abin da muka fada ciki kenan in an kwanta bacci tun farkon dare sai karken dare makin sai na fiye abada wallahi malam da ke kaɗan ne suke tashin dare to Allah ka taimake mu malam ko da ke maza su sun maza su sun sun abin nan yiri yammaci ne cikin nema ko bacci malam Allah kare mu Allah ka samu dace amma kuma mata wasu mata su suke jama kansu ba wai takaddama ce tsakankanin mata da maza suwaye suka fi surutu mata su fi surutu domin duk inda aka gama cin abinci da daddare to a nan inda suka ci abincin nan ne kuma za ka fi dandali a gurin a ita tattaunawa mana wallahi waɗansu matan a tsakar gida sai sai suka yi sha biyu fa suna tattaunawa tsakar gida wallahi har ma sai mai gida ce da Allah ba za ku tashi bane ku tashi ko kowa ta tashi abin nan abin da yake da an zauna ne amma ta istighfari ko halila ko salatu annabi yafi ko tilawan alqur'ani a ma'ana da an tashi da wuri a ji a tasa alqur'ani a gaba ko istighfari ko halila ga muzunubai yayi yawa malam ka gari to ma mutum ya je ya je ya misali kai alola in kai alola ka kwanta da daman ka kai addu'a shi yafi alheri wallahi ba ma ka farka cikin dare face mala'iku suna neman maka gafara eh Allahumma ghfir li abdika ko li'annahu bata tahiran ko kamar yadda hadisi ya zo dai kai wallahi da dama muna hasara to Allah gafarta mana Allah kai shiritar da mu wa turut anil ainaini mahbubal gimadi kalmar al-gimad shine an-nawm al-gimad bi ma'ana an-nawm wa turut ka jefar da mahabubal gima duk abin da zai sanya maka son bacci anil ainihin gabarin idanka dukkan abin da yake abin so ne na bacci mana duk abin da bacci ke so to ka jefar da shi kamar mene ka jefar da yawan cika ciki yanzu dai duka cika ciki malam kalo da kalo da kalo da nishi ma da hasu ka daga ka nan ne zaka yi shi ga ruwa kuma an abu an an an taya ga ga- ga minerals ga zoko kai da Allah ne shi kyauta lallai wai zai ce daga bada zai ga zai wani ko ga devil fire ne yamma- na rana da yan bi an bi- an ce yafi yafi albarka devil fire to Allah ka samu dace to mafi sharrin ah, ya isa mutum ya zama ya aikata abin da ke mafi sharri gare shi ya cika ciki ko to Allah ka samu dace fa'innal gafilina zawud tawani saboda gafalallu su ne ma'abuta a tawani ma'abuta mene ma'abuta jinkiri malalaci gafalalle shi ne mutumin da yake yin jinkiri wajen zabura ya aikata aikin alheri da sauransu naza'irul lil baha'imi su kuma kishiyoyin kishiyoyin dabbobi ne fa wal yazu billahi jami'in bahima ko fil giyazi na'am نعم نظائر جمع النظير kishiyoyi ne tsararraki ne na dabbobi filgiyat wajen mene a cikin dazuzzuka giyat kenan dazuzzuka giyat mu majjana ko harful ain لكل تفرق الدنيا اجتماع وما بعد المنون من اجتماع فراق فاصل ونوى ونوى ونوى ونوى شطون وشغل وشغل لا يلبث المل وشغل لا يلبث يلبثكم وشغل لا يلبث في الوداء وكل أخوة لابد يوما وإن طال الوصال إلى انقضاء وإن متاع وإن متاع دنيانا قليل وما يح- وما يجزي القليل من المتاع وصار قليلها حس- حرجا حس- حرج- حرجا أسيرا تشبث بين أنياب ال- أنياب السباء ijtima'un nan ne kabar dinmu ijtima'un akwai rabuwa mana hunaka ijtima'un akwai rabuwa li kulli tafarriqin afwan akwai haduwa li kulli tafarriqin ga dukkan rabuwa an gama sakandare an rabu ikon Allah sai ka kawai an hade a jami'a a kasan Ghana ko kuma an gama jami'a an rabu ikon Allah kuma sai a hada gidan aure sai a hada gidan haya in an yi aure ko kuma an gama sabis an rabu cikin ikon Allah kuma sai a rabu a wata ma'aikata a hada sai sai a hada a wata ma'aikata to haka abin yake haka abin yake an rabu a gona ikon Allah kuma sai a hada a kasuwa ko masallaci to haka abin yake ana rabuwa duk rabuwa ta duniya in dai rabuwa ce a cikin duniya to ana sa ran haduwa wani lokaci amma sai rabuwa guda ɗaya eh sosai kuwa an raba a gida an hadiya saudiya ka gani kai gaskiya ne ba to amma wa ma ba'dal mununi min istima ma din nan nafiya ce wa ma min istima'in babu kuma wani haduwa min din na zaida ce litaki ba'dal mununi bayan mutuwa in dai an mutu to a nan dai duniya dai babu wani sauran haduwa an riga arabu kenan to yan uwa ma'aurata ina fa'ida a ce miji ya rabu mata tana bakin ciki da shi don wanda ake bamu labari wai fa yana kan gadon asibiti ne ita matan ba saboda saboda ya gallaza mata da sauransu shine wata likita take ga min shine sai ake janyo hankalin matan ga fa shine yana fa gargara- gara- gargaran mutuwa ki lakada masa kalmar shahada ta ce ya mutu ban damu in ya mu- in ya mutu ina ruwana ne saboda ya gallaza mata kai ai malam ba wai aure bane da wa zaka zauna da wa za ki zauna a baki ne fa lokacin da yake neman ki zai ta shafa miki zama a baki ke kuma kin yi kuɗi far ko kuma ƙanshin turare ya buɗe ki ko kuma a kin ga sababbin kaya ya shadda ko kari babu ai ta na hai ai wallahi duk ba nan take ba to yanzu ma abin wallahi har masu karatun zai zauna akan mimbari zai zauna akan kujera ya ta zuba karatu allaha allaha kai in ga ganshi ka ce na Allah ne kawai sirrin wa'alaniyatan na Allah ne hada hada kuka amma wallahi tallahi sai ya koma gidan shi ka je ka tare da shi da iyalinsa abin sai ya baka mamaki ko kuma ita a waje ka ganta ga niqabi ga kufazani ga socks guda biyu ga hijabi har kasa ga alkur'ani ma nan haka kan a duke kai ka ce aljanna road road aljanna direct amma in ta zo gida ta zama shaci balbal wani fa yana in ya fita ya je wajen aiki ko gona ko makamci wani yana cikin yana cikin farin ciki amma da zaran lokacin komawa gida yayi wallahi sai zuciyar shi da baki saboda ya san in ya koma gida zai gumunda a ci balbal to wallahi tallahi duk ba riba bane yan uwa domin idan Allah ya tashi daukan ka ba wani shiri Allah zai dauke ka kawai haka nan ke ma Allah ya tashi daukan ki ba wani shiri to dan dan Allah yan uwa tsakanin ni da ku menene amfanin in tafi da alhakin ku a kaina na ina amfanin sa babu nan ne fa zaka dirko saka ce min don Allah ka yafe mini ko kuma don Allah ki yafe mini ko kuma ka ce ka yafe mini amma ran tashin alkiyama malam kowa fa yana neman hakkin sa ne fa din ya kara kowa hakkin sa yake nema wallahi din ya kara to ina amfanin wannan to Allah shi gafarta mana saboda haka ‘yan uwa kwana za ka yi kana kiyamun laili Allah ce maka arzikin mata ta gari yawwa kada kada kada kira'a ko tilawa ya rude ka ka je ka fada cikin wani ne Allah ji kamalan Musa sahabi na ga mana irin irin kokarin da ya ta yi wajen musafikan jihar Kaduna na nasiha da janyo hankali da sauransu Allah shi kyauta kada kyau faran fata kira'a ya janyo ka ko first class ta ita ai ba nan bane kawai ɗabi'an ɗabi'un shine first class ɗinta wallahi kuwa yawwa sirri idan ka je ka ga uwa ta gari to Allah da ka nema aure a nan gurin insha Allah ta'ala wannan sirri ne na baku yawwa Allah ka sa mu dace yadda gobe shine zai gada maka da wannan ilimin to Allah ka samu dace Allah kuma watan kun gane wallahi duk wanda ya zanto bai aure ba kai ko da ma auren kayi amma kana shan wahala gurinta ba ta maka da dabi da biyayya akan kuma hakkinka tashi za ka yi cikin dare malam ka raba dare ka tashi kai ta nafila ka mayance ma Allah kawai ya Allah dan ya Allah ka taimake ni ya Allah duk girman ka zatin ka Allah ka shirye mun da ita Allah ka shirye mun da ita haka za ka yi ko ko malam malam domin menene za ka ga mutum bulbul lafiya lau wallahi tallahi wallahi tallahi ba dukiya bane kawai a'a yana da mata ce ta gari wacce ke kuntar mishi da hankali ni dai ni dai ni dai na zama muku shaida to wani kudi nake da shi ai ban da kudi ni dai ka gani amma in ka in ka gani ka ce ko ba gaba ina cikin nan ba wanda ya gani ki ba to Allah ka samu mana albarka haka nan ke ma wallahi tallahi in kika samu nagari wanda da daɗi da shi da ba shi za ku zauna ya san rashin lafiyanki ya san ciwonki ya san rashin ya san walwalanki da sauransu da daɗi da ba daɗi wallahi zaki more zaki more yan uwa ba fa ba ka gane kin samu miji na gari sai lokacin da ka haihu ɗaya biyu ita mace a'a dubi ina faɗa mana wani darasi ne wanda yake kafin ka same shi cikin littafi amma yau da gobe mace duk inda haihu ɗaya biyu tana sunan budurwa ce? ba tana budurwa ba ce ma'ana a masu accounting suna cewa depreciation ko yanzu idan ka shi kasa yi handset din nan naira kaza ko da da sakan ne in ka kuma zaka sake su dishi haka a yanzu idan misali bazawara ce aka ce za a yi za a yi auren ta sadakin ta zai kai da daidai da budurwa ka gani ka gani to yan uwa tashi zaki tsakan dare ki ta roƙon Allah ya Allah kai mun arzikin miji na gari ke karanta fatiha ki ta wasu shi ma ko ba haka bane ki karanta fatiha ki karanta fatiha ki ta wasu da salatu annabi ki ta wasu shi ya Allah malam kiyamul laili fa da har zaka ta yi kana roƙon Allah a sosai malam kana roƙon Allah ya baka ta gari ke ma kina roƙon Allah baki na gari shikenan in kin samu na gari wallahi wallahi sai ki fi matan shugaban ƙasa da gwamna wallahi kwanciyar hankali wallahi sai ki fi matan shugaban ƙasa ke kina kwana ne ma kila akan kan gadon katako amma wallahi kin fi matan shugaban ƙasa kwanciyar hankali Allah kuwa ba musamman mata ba sa gane wannan sai lokacin da ta yi auren tukuna Allah shi kyauta Allah ka samu dace nan mana sosai shi ne nake ta magana a yi sosai Allah kuma ya ba kuɗi gaba ka gani? na haka ne a kai ka sadalla haka ne ai haka ne ai ana samu cikin mazan ana samu cikin mata dan menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja mana hankali ce fa alaikum bi zati din ko kamar yadda ya ce haka ne sosai kuwa to saboda haka da mazan da matan duk mi ta roƙon Allah ne kai ma da kake nema kai ƙari baka fita ba yi ta kokari yi ta roƙon Allah din kada ka je ka ɗauko wacce za ta zo gidanka ta zama a ci balbal ta koran maka mummunan da take kake tare da ita a gida ka gani na malam gaskiya ne babu guidance and counseling ana saka daliri sai mutum wabababab ya fada ne sai kuma ya zo yana ta dada sani gaskiya ne tamam tamam eh sosai kwa wallahi haka ne sosai orientation ne babu ah ba ga sunan ba nan nan nan nan cikin masallaci fa da gasu nan masu gashin masara babban da duka je gasu nan ka gani mun bacci wannan ko to da haka ina abubuwan da ke faruwa kenan da ina abubuwan da ke faruwa kenan dole ne sai da irshadi guidance and counseling da sauransu wallahi kaɗan ne daga cikin maza Allah ke ba su basira su kula da cewa mai addini kawai kuma su bi dikin dikin menene ya halinta ɗabi'unta a gida ya halinta ɗabi'unta su waye ƙawayenta haka nan kamar mata ce mata ne ma kaɗan ne suke iya faɗa kuwa su gane me ya addini shi me ɗabi'unsa a gida menene mu'amalarsu tare da ai duk saurayi na kirki zai ce ni ɗan gida kaza ne anguwa kaza gari kaza ana kira na da kaza kuma an sani da kaza ki je ki binciki duk wanda zaki bincika alhamdulillah ni dai ban da ban da matsala da kowa kun bayyana nan ko mai tsoro mara gaskiya shine za ta ta abin nan ina ne angonku ina ne gidanku ya ce ke bari zan gaya miki ba ki aminta da ni ba ne to wallahi wannan ko kuma ita to Allah ka sa mu dace bari mu sauri yan uwa Allah ka sa mu nayi asa'a firaqun fasilun wa nawan shutun ko wa shughulun la yulbisu lil wada'i to ita dai wucin nan duniya ko dai ya zanto firakun rabu ne wanda aka rabu fasilun wanda yake an rabu ba wanda yake rabewa tsakankaninka watan rabuwa wacce za ta sa ka rabu da rayuwa wanda yake da kanan kuma babu sauran haduwa wani wanda kuma wani nisa na wan bi ma'ana bu'ud shutun wanda yake ba'idun jiddan ba'idin jiddan nawa ko kuma ya zanto tafiya firakun wani irin rabuwa ne fasulun mai rabewa tsakaninka da duniya masoya da sauransu wani wanda wani irin nisa shutunun nawan distance kenan shutunun mai nisa sosai wa shugulun da kuma shagaltuwa da abin da ke kuma gaba la yulbisu lil wada'i wanda yake bi ainihin a jinkirtar da bankwana rabuwa ne wanda yake an arraba arraba ba wani maganan mene babu wani maganan cewa wai bari a tsaya a bankwana in arraba arraba kenan Allah ka samu dace wa kullu ukhuwatin la budda yawma dukkan wata ƴan uwantaka babu makawa dole ne wata rana ilan qita'i zuwa ga rabuwa wa in talal wisalu koda saduwa da juna yayi tsawo ka zauna da matarka shekaran ku ɗari da ita dole ne sai an rabu dole ne kawai sai an rabu koda zaman nan ta yi mene ta yi tsawo dole ne sai ko ma bata zo ba dai still dai sai an rabu dai Allah ka samu dace wasara kaliluha harijan asira wa inna mata a duniya na kalilun kai ka sani fa jin dadin duniyar mu dinnan kadan ne fa na wa inna mata a duniya na lallai jin dadin duniyar mu kalilun kadan ne gashi nan cikin alkurani ko mata'u duniya kalilun wa ma yujidil kalilu min almata'i a ashe kenan wa ma min almata'i babu wani abu daga cikin kayayyaki yujidil kalil wa ma yujidil kalilu wa ma yujidil kalilu abu dan kadan min almata'i na jin dadi ma yujidi bai taba amfanarwa wato ma'ana shi abin nan takdirin baitin shine wal qalilu min al mata'i dan kadan daga cikin abubuwa na jin dadi ma yujidi ai ma yanfa'u bai taba amfanarwa yanzu ne da can an zauna cikin talauci yanzu gashi Allah ya budo an samu dukiya an fara jin dadi an gina gida an musai mota an ƙara aure an fara kasuwanci malam harka sai kuma Allah sai ya dauki kowane mutum shikenan dan wannan jin daɗin da aka samu mutum dududu na shekara ɗaya ba sai amfani da shi komai ba laifin daɗi karewa kawai komawa ga Allah ko da wani hali shine tsira ƴan uwa kai Allahu akbar Allah kyauta da garken mu wasa da kalilu ha harijan sannan kuma sai zanto kalilin a ɗan kaɗan ɗin jin daɗi na duniya sai zama harijan kunci menene ayan suratul an'ami ومن يريد الله أن يهدي يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا أكوي كلا ويقول أبيو إيه كأنما يصعد في السماء كو وصار قليلها dan kaɗan ɗin jin daɗinta sai ya zama harijan kuntatacce asirin mai wahala tashabbasa baina an yabi siyabi wanda tashabbasa wanda ya lillike ko ya kakkame baina tsakankanin anyabi haure-haure na mene na siba'i na zakuka Allah ka samu dace kenan kun gane wai dan jin daɗin da zaka yi kamar dan nama ne wanda zaki ce dan magali ko akorsa saboda kaɗan ne yayi to Allah ka samu dace na so dai a ce mun kare ki wannan harafin mimara ta ma ga lokaci kuma eh insha Allah ta'ala to abinda Allah ya ba mu iko mu karanta muka daidai Allah ba mu ladin sa wanda ne kuskure kuma Allah ya famtar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa bari mu gani bari mu gani insha Allah mu gani cikin sati biyu ko mai saukar insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk